na'am bismillahir rahmanir rahim wannan shine darasi na nano ne na goma sha ɗaya cikin wanda littafi na asar sabili shafi kamar yadda Allah ba mu iko muka faru na amma malam menene tambayan na'am na'am
idan ya kasance yana da daraja ne shi wannan ɗin sai ka da kai na ba'u dinna eh har kristi ilahi ne eh ya cikin ba'u na ba'u dinna na'am su da ko su da ne ko zai ɗauka haka shi ma yana da cikin na'am dalilan da ake da aka yi shi kuma yawwa wato idan aka zo idgamin harafi cikin harafi aka lura da karfinsa da rashin karfinsa bayan kuma mafita da siffa wani shine zaba shi dama a categorizing din shi ko mutamathil ne ko mutaqarib ko mutajanis to kari akan haka kuma aka lura da irin siffofin da za su ba da dama a yi idgami cikin sa idan har ba zai yiwu ba amma kuma gashi kuma lallai hukunci ya wajabta za a idgamin to dole wanda za a idgami cikin sa ya zanto wata siffa ta karfafa shi to daga nan sai a samu damar idgamin kawi mai karfi mai karfi cikin wannan insha Allah ta'ala wato din ba muna karanta amma idan Allah ya sa karatun mu yayi nisa zuwa gaba har za mu karanta littafai wanda suke bayani akan ilal na qira'at da waɗannan ahkam din to za mu sa wannan tala'il bishir din shi ne shi ba shi da yawa za ga in an ka maka izhari masu idgami da izhari to za a ce maka masu idgami saboda dalilin kaza ne masu izahari kuma saboda dalilin kaza in an ce an imala sai a ce maka ga dalili in an ce maka an yi tasfili ga dalili in an ce maka an yi idgamin harafi mai kawiyi cikin da'ifi ko mutawassid to wannan da'ifi ko mutawassid ga siffan da ta karfafa shi sai ta bashi quality na karfi sannan sai wannan kawiyi din aka idgami cikin sa insha Allah ta'ala amma wani lokacin fa gaskiya sai fa an sha an kushi din ba sai an yi luga sosai babu tambiha babu akan tambihat wa bastatul arafi yas yabsutul bakar bisini wal musaytiruna al khulfu qar a gani malam a dauko musafin nan a dan babba mutane saboda za mu yi amfani ya kamata mu yi amfani da su in alarma zo ku taya shi sunan nan saboda ga wasu nan banda mai fassara yawon can baya ma sai a dan basu wasu wabastatul arafi yabsutul bakar bisini wal musaitirun alkhulfukar wa qara bi wajhi as-sadifi musaitiri والنون في ياسين والكلم والكلم والكلم يظهر واسكت على مرقدنا من راقي وعوجا بلرانا باتفاقي والخلف ماليا وضعف الرومي بفتح صاده بفتح ضاده وبالمضموم حبس بمجرى حبس بمجراها فقد يميل وفي أعجمي له تسهيل وفي فما آتاني الله كفا له بياء ساكن أو احذفا kun ga wannan babin yana ɗaya daga cikin matsalolin da zai kawo mana yana ɗaya daga cikin abin da galibi sai ma mutum ya haddan Kur'ani shekarar shekaru bai ma taɓa faɗa kowa kai ba wani kuma zai yi haddin shekarar shekaru amma shi dai yana ganin an rubuta sino a kan sadun to amma menene ya sa ko kuma a kasan sod amma menene ya sa to shi ne mana zai mana bayani yanzu allah saka mashi da alheri wa bastatul arafi ya bastatul bakar bisini wal musaitirun alkhulfukar mu duba suratul arafi mu duba suratul arafi masu musafi masha Allah aya ta 69 wa zadakum fil khalqi bas bas to bas to zami ki tambaya ga masu duri masu warshu duri da wasu sirwayoyin zami tambaya insha Allah aya ta lokaci aya ta 69 suratul arafi mu duba cikin musafi a kafin bazan bari za mu zo nan sittin da tara ko? na'am to idan muka lura kalmar basata asalinta da sinin ne kaman sirat asalinta da sinin ne to amma saboda wata ka'ida sai aka rubuta ta kuma da sod Ah, mu dauko wannan Allahu ya basutu rizqa sinin ne kuka sod kun gani shine asalin kalmar da sinin ne amma saboda wata ka'ida can ta sarfu to sai aka ibdalin sina aka maida ta sod mun fahimci wannan ko to inda mishilan take akwai waɗansu gurare za ga an rubuta sino akan sod ko kuma ƙarƙashin sod to menene ke faruwa riwaya ce ta zo da fuskoki guda biyu musamman a riwayar hafsu ina jin za mu ga akwai sinin ko akan sod to idan ka ga an rubuta sino a kan sa ka karanta gurin da sinun shine ya fi ƙarfi ba yana nufin da tsawon wai bai da ƙarfi ba ne a'a muƙaddam shine da sinun idan an ce muƙaddam me ake nufi ni ne misali na zo zan yi sauka da ruwayar hafsu to idan na zo zan yi sauka da ruwayar hafsu din nan duk inda aka samu hukunci yana da wajihi guda biyu to zan karanta da wajihi guda biyun nan saboda malami na ya ji na iya na karanta da kyau ko ban karanta da kyau ba mu ban nan ko to yayin da ka zo karantawa sai ka fara karanta da sinin din tukuna in ka koma su kuma sai ka sake daukowa da mene da sad kun gane muqaddam nan wajen tilawa sai ka fara gabatar da wajihin da yake shine mafi karfi ko kuma malaman da malamai suka rawaito cewa shine za a fara gabatar da shi sannan kuma sai ka zo da fuska ta biyu mun fahimci wannan ko to wa bastatul arafi kalmar basta da ke cikin suratul arafi ya basutul bakara da kuma ya basutul ta suratul bakara to nan nan mun gane ko to sai kuma mun koma suratul bakara ta bakara wace aya ce mana kace mana 245 245 aya ta 245 to shafin garke to to yanzu mu duba da kyau Allah ka samu dace ta hannu ma da zan bude bakin tambaya a ta 241 ko? Allah ka samu na ya sa duniya da lahira to idan muka duba da kyau za mu ga akwai sinin ko babu sinin sinin na saman sad ne koko kasa yana saman sad to karanta da sad da sinin shine ashhar ko kuma shine muqaddam sai kuma in ka karanta ma da sad shi ma yayi in ka karanta da sinin to ka karanta kalmar ne da mene da asalinta idan kuma karanta da sad to ka karanta ta ne bayan an yi ibdali na sinin din sadan وقعت السين قبل حرف اطباق شيني طاء كو to sai aka yi aka yi aka ibdalinta wannan ka'ida ce cikin nahau Allah ka samu dace to mu je kuma to sai ya ce wa bastatul arafi kalmar basta ta suratul arafi da yabsudu albaqara ta cikin suratul baqara zamu karanta da sinin shine mafi karfi mafi shahara to wal musaytirun al khulfu qar wa qarra al wa qarra al khulfu wa qarra wa qarra al khulfu bis sin wal musaytirun to sai mu duba cikin suratul tur ko haka ne idan muka ji cikin suratul tur shi kuma sai mu duba da nan am humul musaitirun aya ta 30 da masha Allah 37 to anan sinun din yana saman sad ne koko yana ƙasa yana ƙasa ne to karanta da, da sad shine akawa shine akawa ka karanta da sad shi yafi ƙarfi saboda abinda ruwaya ne ta zo abinda ruwaya ta zo da shi kenan idan ka shiga cikin littafai na ilal qira'at su kuma za su ƙara maka bayani dalla dalla wanda ke wannan idan Allah ya kai mu zamu zo a hankali insha Allah amma ba ai gogari ai zurfi a cikin karatun nahwu luga sosai to shine zai bada dama in za in za ai karatun sai a fahimta Allah ka sa mu dace kun ga ta bakara da arafi karanta da sin shi ya fi karfi ko amma ta musaiturun tur karanta da sod shi ya fi karfi to alhamdulillah kaga wani dalibi ba zai iya tambayan ka ya ce akar makallahu to me yasa naga rubuta sinin anan ko kuma makamancin haka yana nufin da sinin shine daidai da sadin ba daidai bane a'a duka an samu riwayoyin guda biyu duka an samu da ruwayoyin guda biyu wa qarabi wajhi sadifi musaitirin wa nuna fi yasin wal kalami zahari to wal kalami zahiri wa qara bi wajhi sad ka karanta da fuskan sad fi musaitirin lasta alaihi bi musaitir wata sura kenan suratul gashiya suratul gashiya halata ka hadithul gashiya aya ta 20 da aya ta 22 wanda ma yake son ya samu bayani zai iya duba sharhin tayyibatun nashri na wanda a wannan nuwairi yayi al-imam nuwairi shi ma dikan kawo kalmomin kuma diye bayanin wajahin su asalinsu ga yadda suke da sinun ne amma dalilin na sarfi sai su aka ibdali da makamancin wannan to kun ga ta cikin suratul tur da gashiya sinun din suna kasa ne ko to riwaya a to ni dai na musabin gashi an sirri na da akwai sinun a kasa mafi yawanci babu eh to abin da ya sa abin da ya sa wajihin sad shi ya fi ƙarfi to sai suka iktifa'i kawai da da sadun din shi kenan kawai amma dai akwai fuskoki biyu ne shi ma shi ma akwai fuskoki guda biyu to ya allaka wani yaro ya zo maka da musafi ga sinin din a ƙasa to yanzu dai alhamdulillah ka sami ilimi cewa dai ana iya karanta da sinin din na ko kuma ya zo ba da hadda ya karanta da sinin Allah ya mishi arziki ya je maiduguri ko ya je wata jiha ya zauna gaban wani malami sai malamin ya ji ya sai ya ji daga malamin ya ji fatawa cewa za a iya karanta da sinin kai sai ya zo karanta da sinin a gaban ka kai kuma ka ce ba haka bane to Allah shi yauta Allah ka sa mu dace to yanzu idan ka ce idan ka karanta yasin na tsaya kan menene nunin ko barakallahu fikum wal qur'an ta fara da wani harfi wawun to idan kana riwayar hafsu idan ka zo zaka izhari ne yasin wal qur'anil hakim kamar haka yasin wal qur'anil hakim mun bance wannan ko kai mene izhar amma idan ka zo ina wa masu warshu a duriya ke karanta jamil jinda kaga su suna idigami ne mutanen basra yasin wal qur'anil hakim yasin wal qur'anil hakim kaga cewa akwai gunna tana fita da kishin ko to idan kana hafsu ne zaka izhari ne a nan gurin mun fahimci wannan ko shine ma'ana wa azhirin nuna kai izharin nuni fi yasin na farko kenan sannan kuma sai nun wal qalami wama yasturun akwai wata musabaka da muka taba aka taba yi wani sai aka tambaye shi yasin wal qur'an muka ce to da ya karanta yasin sai ya tsaya wal qur'an sai ya dauka kuma ya ci gaba nan ya karke sai muka ce to ka haɗe mana sai ce ai ba yi kace to ai ba yi ba shine hukuncin ba kai dai an garantar da kai kawai da tsayawa a nan kawai da abin nan to ala ayi har da in ka zo za ka karanta sai ka san wace riwaya kake yi akwai riwayan da suke idgami akwai riwayan da suke izhari amma imam hafsu shi na izhari ne Allah ka sa mu dace haka nan ma wa alaikum salatu afwan nun wal qalam shi ma ne za ka yi zahari ne na mana a ya inganta mana ya halasta babba abin da nake son mahimmancin kawo nan saboda mu sani ko da a ce misali ya ɗalibi ya tambaye ka da Allah in za a haɗe ya za a yi kaga shi ke ne yanzu muna da ilimin yadda za a yi ko kuma kamar yadda muka bayani wani yaro ya je wata jiha ko je musabaka ta ƙasa ya ji gashi an yi bayanin yadda za a yi kai ko kasan da fuska ɗaya ne to in ya zo ya tambaya kaga kana da hujjan da zaka ba shi yanzu ko kila ma haka ja mushi baitin to Allah ba da lada wannan matsalola ne waɗanda galibi za ga mutum ya haddace Kur'ani a makarantarsa har ma ya zama malami shi ma ya haifar da ɗalibai sai ga ma bai san hukuncin ba jamil iktibari kenan alwakful iktibari jamil jiddan jamil jiddan sai zama iktibari kenan watan za ka tsaya ka za ka tsaye da yaro dinka jarraba shi ya san hukuncin da ke gurin ko bai san hukuncin da ke gurin ba wannan fa idan za ka yi sauka a baka ijaza duk fa sai an fitar da waɗannan wajehoyin din da yake akwai fuskoki guda biyu ko uku ko makamancin wannan za a fitar sai a maka bayani ga mukaddam ga kuma wanda yake ba mukaddam ba domin ka zanto ala ilmin Allah ka sa mu dace waskut alamar kadina min raqi waskut kai saktu alamar kadina من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دكما وقيل من راق إوجا قيمة بل رانا ذاك يسكت أنا أقول باتفاقي تو الله شي مال مال الرحمة ya ce bittifaki kamar kenan dukkan ƙura'u sun ittifaki kenan ko ko dukkan marwaita daga hafsu sun ittifaki to idan ya yana nufin dukkan marwaita daga hafsu sun ittifaki ne wannan musallam zai iya yiwa mun fahimci wannan ko amma dai in dai bittifakil qurra ne a hafsu shine kawai ke bantu da wannan sakato a nan gurin imam hafs in ma mutum na son ya ƙara bayani ya je ya samu littafin gaifin naf'i fil qira'atis sab'i na safaqusi insha Allah subhanahu ta'ala zai ƙara ganin bayani gurin wal khulfu maliya wa dha'fin rum wa dha'fin rum wal khulfu maliya an sami khulf watan fuskoki guda biyu a maliya halaka anni sultaniya zaka iya yin izhari zaka yin digami maliya halaka anni kamar haka amma wanda yake warshu idan ya yi idigami a ina ina masu warshu to mu sami karatun da muka yi risali ta warshin za mu samu bayanan gurin mu dai yanzu muna hafsu ne wal khulfu maliya wa dha'fir rumu bi fathin bi fathi darihi الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba to wannan dhadun din yana da fatha za karanta shi da fatha wa bil madmumi hafsun bi majraha faqad yumilu wa bil madmumi za kuma ka- za kuma karanta shi da da dhamma watan dhad madmuma watan kana da fuskoki guda biyu Allahu alladhi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwa thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shayba to kana da fuskoki guda biyu ne a nan gurin amma wanne ne ya fara kawo mana da fata ko to shine mukaddam shine mukaddam insha Allah to yanzu tambaya wanda yake jan almadul jaizul munfasil da fa- da harka biyu du'fin zai ce ko ko du'fin kun gane wanda yake tawassul wanda yake tul yaya zai yi to idan Allah ya kai muka zo zamu zamu yi wata daura kilan Allah da akan wannan insha Allah ta'ala yanzu dai muna da fuskoki guda biyu dai wa hafs- wa hafsun bi majraha faqad yumilu wa yumilu hafsun hafs na yin imala kubra ko batahu ko irja yana yin imala kubra a majraha faqad kawai nan ne ma'ana an samo imala ne guda daya a ruwayar hafsu wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha majriha majriha nan ne yake yin imala imala shine karkatar da lafazin alifun na hawal ya'i ko kamar da yadda malamai suka fitar da ma'anar wa fi ajamiyun lahu tasilu wa lahu tasilun yana da tasili ya karanta da sauƙaƙa lafazin harafin hamza wajen furici ko kuma wajen karatu a kalmar a ajamiyun na jin marubuta je ko bari mu sake rubuta saboda muhimmancin gurin wannan dan alaman da muke gani shine alamatu tasfil to shi imam habs kamar yadda ruwaya ta zo daga malamin sa asim ya ruwaito daga asim idan ya zo nan yana yin yana yin tasfili kuma nan ne guri ɗaya kawai ke yin tasfili لقالوا لولا فصلت آياته آ جميع آ جميع سي دور عينه آ جميع آ جميع kamar haka a nan ne kawai aka samu imam habs yana yin tasilin alhamza alhamza ta biyu min hamzataini allatai allataini stama ta awwal al-kalima wa alaikum salatu la sauran duk tahqiqi yake yi na'am eh imala kubra ce shukran imala kubra ce majiriha imala kubra ce sosai imam kalun shi ma guri ɗaya yake yin imala kubra amman ussisa bunyanuhu ala shafa jurufin herin fanhar ibn kafir shi kwata-kwata bai yin imala ma bazi da kumbul ba sa yin imala kwata-kwata sannan imamu warsh tahe nan ne koke imala kubra amma kaga shi shu'uba dan wani imamu habs shi nan yin imalan yana yin wasu imala wasu gurare wanda shi imamu habs bai yi to Allah ka samu dace insha Allah subhanahu ta'ala zamu fara kuma muna fatan ruwayin da zamu fara ta wa in kana can mun yi kalun mun yi warshu mun yi hamza khalab to muna fatan za mu fara da shu'uba ne in Allah da ruwa da shu'uba sai mu sauka a hankali a hankali ne to Allah shi karba aikin mu Allah sa muna yi a sa'a na'am ina ne to a jamiyun a jamiyun sai dai masu warshu warshu yana da fuskoki guda biyu a gurin akwai tasili akwai kuma ibdali لقالوا لولا فصلت آياته جميع وعربي الله كسام داتي سي إبدالي نا الحمزة إيه. فما آتاني الله كفا تو وكيف وكيف له biya in sakinin fi fama atani lahu fadin Allah madaukin sarki fama atani Allahu khairun mimma atakum mu duba suratul suratul naml ko aya ta nawa ne malam aya ta 36 wannan ita ce aliya azza'ida a riwayar hafsu nan ne kawai aka samu yana da yana da yana karanta yana ithbatin ya za'ida yana ithbatin ya za'ida a riwayar hafsu nan ne kawai guri guda da na farko kenan idan ka zo tsayawa akan a ta kana da fuskoki guda biyu kana da al-ithbat da kuma al-hadfu al-ithbat da kuma al-hadfu ma'ana zaka iya tabbatar da ya'un din fama atani fama atan in ka tabbatar da ita shine ithbat in kuma share ta shine hadfu to kana da waɗannan fuskokin a dai takaici ma dai kawai kowace riwaya kana da wannan fuskar lallai in ba na manta ba halatul wakafi ne wannan amma halatul wasuli akwai waɗanda suke iskanin ta akwai wanda kuma suke karanta ta da ya maftuha amma bin nisbati li riwayat hafsin ya qara'uha bi ya in maftuha ita ce ya za'ida Allah ka samu dace fama wa fi fama atani Allahu kifa a fama atani Allahu ka tsaya lahu ga ruwayar hafsu biya in sakinin diya'un mai dauri au ihzifa au ihzif ko ka share ta to ya fara kamana wanne ne fara kamana kaga lokuf biya sake sakina ko wato ma'ana isbat ko to shine muqaddam sannan kuma sai a share ya wannan shine wajehi na biyu babu ma'arifatul wuqufi to ga babi nan min as'abil abwabi fi ilmi tajwidi min as'abil abwabi fi ilmi tajwid wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am suratul qiyama na'am wa qila man raqa imama hausi na yin sakatu a gurin dama yana yin sakatu guda hudu ko tsakankanin ayan farko da ta biyu a kafi sai kuma ina yasin sai kuma kiyama da kuma mutaffifin na jin makaranta su ko ba sani babin da ke so ki tafi hakan shi ne za yi zahari tabbas ai waƙafu ɗan sakkin da za ki shi ne ya baki daman ki izharin nun ɗin waƙila man raƙo man raƙo kamar haka insha Allah Allah ya samu dace to alwakfu shi ne tsayawa da mutum zai yi idan yana karatu shi kuma alwakfu ɗinan idan an faɗo shi ko ba a faɗo alibtida ba to yana tare da shi alwakfu walibtida idan mai karatu ya tsaya innama yastajibu allazina yasma'un sai na tsaya na numfasa sannan kuma sai kuma na tashi wal mauta yab'athuhumullahu to tsaya wannan ne shine alwakfu farawa ci gaba da karatu da nayi ko faran karatu da nayi innama yastajibu shine alibtida to ga aka samu lokaci din nan kamar haka bari mu rubuta su wa in kana mun taba rubuta su ko wukuf na alkur'ani malaman sun kasa su kashi guda hudu na farko akwai wakfu wanda ke iftibari akwai kuma intizari akwai kuma idtirari sannan kuma sai na karke mene ikhtiyari ana ce ma wakfu ikhtibari ne daga ikhtibar gwaji a lokacin da kake karatu sai ka tsaya domin ka tambayi ɗaya daga cikin ɗalibai shin nan wani hukunci za a tabbatar ko kuma kana da hukunci nawa ne fama a ta sai ka tsaye da shi a gurin ka tambaye shi ko ka jarabta shi ka gane ya san hukuncin nau'in tsaya guda biyu za a gurin hukunci guda biyu za a tabbatar a gurin koko intizari kana cikin karatu shikenan sai wani abu sai wani ya zo yi maka magana ko kuma ka tsaya kana jiran wani abu daga intizar ko jira kana karatu sai ka tsaya ka jira wani abu shine intizari waqful intizari akwai kuma waqfu ittirari kana cikin karatu shikenan sai atishawa ya bijiro maka zai iya yiwa kana kana atishawa kuma kana cigaba da karatu ai kaga dole ka tsaya ko ittirari kenan dalilin wata bukatuwa ta sa ka tsaya a gurin sai kuma ikhtiyari kai ne zaɓin kanka ka zaɓa ka tsaya a wannan gurin kai ne ka zaɓa ka tsaya a wannan gurin to sannan kuma cikin dukan wakufin nan wanda malamai suka fi ihtimami da shi sun kafa shi kashi hudu shi ma wanne ne ciki mun taba yi ko wanne ne sun kasa shi hassan da kafi da mamano da kusan masa makamaci wannan wanne ne iktiyari ne malamai iktiyari ne mun taba aka abinda ku da fada fani zan rubuta iktiyari ko masha Allah akwai tam akwai kafin ko kuma kafi akwai kuma ne hassan sai kuma ne ko bashe bashe abinda ke mummuna shi ma amma shi amma dai wanda malamai suke cewa shine kabe din nan Allah ka samu dace to menene dalilin waqf wal ibtida cikin alqur'ani ko hadisi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani mai khutba yana khutba sai ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihi ma sai zai a gurin kaga mai khutban ya hada hukuncin wanda ya Allah biyayya da kuma wanda ya saba musu dukansu sun shiri tuke nan ya da cikin hukunci da sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi bi'sal khatibu anta kai turko da mai hudba kaman ka to malamai nan ne suka samu hukunci hujja akan alwaqfu hujja akan alwaqfu mun fanci wannan ko na farko kenan kuma abu na gaba shine kun ga duk cikin qurra'u din nan ku rinka sauraron Khalil Husri da kyau rahimahullah ina jin kile wani lokaci za ga wani guri idan ka ji wani kasir nashi za ka ji a wani guri ya tsaya da ya tsaya sai ya ci gaba da kalman da ke gaba wani guri kuma a wani kasir din kuma sai ka ji bayan ya tsaya sai da ya sake kuma ba kuma sake dauko ya wuce to shi Khalil Husri gaskiya ba wai sauran ma ba su a sauran su ma mu kyauta musu to sun yi kokari amma khalil husri kusan shine wanda yake yayi tilawan qur'anin kuma da ilimin yana karantar da kai da tilawan da kuma ilimin tajwidin ne eh ma'alimul waqfi wal ibtida ko menene cikin sunan ma'alimul waqfi wal ibtida ko ma'alimu lihtida ila ma'rifatil waqf wal ibtida al saka al rama so yana da kyau gaskiya mu samu wannan littafin yana da kyau mu sama wanda bai da shi kuma zai sa iya mishi downloading sai a a fitan mai da shi har ila yau kafin mu ci gaba idan idan kana karatu ka zo misali ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن كوكما هكني ولا تجادلوا أهل الكتاب ولا تجادلوا كو أهل الكتاب da alifin dogo ko haka gajere ne haka ne to duka cikin alkur'ani duk inda ba aka rubuta kitab to duka lafazin kitab an rubuta shi ne haka babu alifin sai gurare guda hudu kawai waman inda ku ilmun waman inda ku ilmul shi wannan yana da alifin shi ne daga cikin hudun a daidai tsakankanin sunan alhaji ibrahim da kuma suratul hijir za a ga guda uku a guraren nan ina jin sauran ɗayan kuma za in sha Allah ana muraja za a zo gurin to amma dai yanzu mahaifinmu na shine wala tujadilu ahlul kitabi illa billati hiya ahsan illa alladhina zalamu minhum to sai ka zo sai ka tsaya a nan misali aka kaga ai ba ai ba kakkin aya bane ko bari dai mu tsaya nan kawai kana karatu wala tujadilu ahlal kitabi illa sai ka tsaya a nan to yanzu tsaya wanda ka yi a nan ita kalmar da ka tsaya kanta zai iya yiwa tana da dangantaka tsakankaninta da kalmar gaba ta wajen ma'ana ko kuma ta wajen lafazi wannan dangantakan shi ake ce mishi a ta'alluq a ta'alluq din nan ya kuma kasu kashi biyu ne akwai ta'alluqul ma'anawi alaka wanda yake kalmar da ka tsaya a kanta tana da shi da kalmar gaba ta wajen ma'ana akwai kuma ta'alluqul lafzi wannan alakan ta wajen lafazi ne misali wala tujadilu ahlal kitab sai ka tsaya nan wala tujadilu ga kuma ahlal kitabi yanzu kaga tujadilu ayyin tana da alaka da ahla ko jamil jiddan to alakan nan ta wajen ma'ana kaga zamu ga tujadilu ai fi'ili ne mudari'i ko wawun din nan lamiri ne fa'il ahla shine zai zama ne maf'ul bihi to ta wajen ma'ana wanda aka ce karkai mujadala da su a halin kitabi kenan to kaga ta wajen ma'ana suwa ne ne wanda ke ake hanantan karkai mujadala da su illa billati ya asan kaga ahlul kitabi ne ta wajen ma'ana a ta'alluqul ma'anawi kenan sannan kuma a ta'alluqul lafzi shine ahalin nan maf'ul bihi ne na mene na tujadilu to kaga tun da kanan ta hau ya fara na hau ya fara fita so wannan shine dalilin faɗan cewa in kana son ka fahimci alwaqaful ibtida to sai ka san luga sanin luga ilimin nahau ilimin ma'anan kalmar faradatul arabiyya sarfu sune za su taimaka maka wajen fahimtar shi alwaqaful ibtida wa alaikum salam ما شاء الله وكان في معزل يا بني اركب ma'ana ka ci gaba mabancin nan ko to idan muka lura da kyau irkab ka hau shin magana ya cika ko bai cika ba kaga bai cika ba ko kaga dole sai ka mene sai ka hada da ma'ana to kaga nan to alhamdulillah Allah saka da alheri wannan tambaya ta yi kyau yanzu kaga in ban san fassara ba fa ni zan dauka yayi amma wanda wanda wanda ya san fassara ya san luga ya san tafsiri zai ce maka a'a me yasa ka tsaya anan ka sake komawa ne inda zaka tashi akan ma'ana wala tukumil kafirina zai ce a'a koma bayan Allah ramma eh Allah saka da alheri Allah ba da watan kun wannan tambayan ya daddafa fito mana da darasin nan ashe akwai gurin da yake bai halasta ka tsaya ba akwai gurin da yake halasta ka tsaya in ka tsaya zaka iya ci gaba da kalman gaba akwai kuma inda in ka tsaya zaka iya ci gaba amma zai fi kyau ne ku kuma ka dauki kalman baya sannan sai ka sake sai ka dauka ka ci gaba Allah ka sa mu dace to mu duba magana abin nan karatun mu malam zai tafi ne kai tsaye magana akan anwaqu anwa'ul waqfi al-ikhtiyari ko su ne zai magana a kansu wa ba da an ta'arifa an tujawida labudda an ta'arifa waqfan wabtida to ibarin jazari shi kuma ce wa ba da ma'rifatul luqufi wa ba da tajwidika lil hurufi labudda min ma'rifatul wuqufi wal ibtida kaga shi a cikin kaman baiti ɗaya ne da wani gutsure ko wannan kushi ko a baiti da kaga wanne ne fasaha aga malam usman ya fasaha to Allah ya ji kansu innal wuqufa arba'un turta turtahu tamun wa kafin wa hasan wa qabihun wa bada an ta'rifa an tujawida bayan ka fahimci yadda zaka rera karatun alkur'ani da ka'idojinsa labudda dole ne an ta'arifa waqfan wabtida ka san hukunce hukuncin da ke da alaka da alwaqf wal ibtida' innal wuqufa arba'un alwuquf dai guda hudu ne watan tsayawa da mai karatu zai yi a cikin karatun alkur'ani guda hudu ne turtahu wanda yake ake hutawa nam na ku turihu ne nan ni na turtahu ne to ga sunan akwai tam alwakfin tam akwai kafin akwai hasan akwai kabe alwakfin tam shine wakafi cikakke wa kafin sai kuma kafin wanda ke a gamsashe hasan mai kyau kabe mummuna amma fa ibn jazir ya ba mu ka'ida ya ba mu ka'ida za mu gane ashe wakafin liftida din nan a'a zaɓi ne na malamai domin su baka dama ka iya karatun alkur'ani cikin tsari mai kyau ai ba zai iya yiwa kawai ka zo laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu ban kai ne fashi kuma zaka ce inna Allaha faqir kuma ka wuce sai ka ce wa nahnu a subhanallah subhanallah haka ba zai yi ba ka karanta qur'ani yanda kake so kamar yanda zaka karanta magazine ba a'a shine malamai sai suka tsara wannan alwaqf al-ibtida din nan suna din su nuna maka ga yanda zaka yi watan shi ma wannan bacin nassi kuma sun samu asalin shi da ta hanyar talaki su can sahabbai a lokacin su idan sun zo idan aya bakwai in aka zo aya bakwai su sai sa alaman tsayawa a guran in sun zo aya bakwai sai sa alaman tsayawa a guran haka suka yi to su kuma wannan sai suka fitar da waɗansu islahad za ga akwai lamun za ga akwai ha'un za ga akwai zayun za ga akwai kali akwai sali da dai ga sanin dai waɗannan alamat ɗin to menene ma'anin waɗannan waƙfu ɗin tamun idza lam ya ta'allaq mutlaqa kafin idza ma'anan faqad ta'allaqa kai Allahu akbar Allah ji ga malam watan kaga ya fito mana su cikin sauki to tamun a tamun waqfi kan zanto tam ne ya cika idan lam yata'allaq mutlaqan idan ya zanto kalman da ka tsaya kwata kwata ba ta da alaka da kalman da ke gabanta ta wajen ma'ana ko kuma ta wajen lafazi da wajen wajen ma'ana da lafazi duka misali wala zikirullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan kaga nan an gama wani hukunci ko can kuma sai aka faru wani hukunci to wannan kana ce mishi ana ce mishi alwaqfu tam domin wallahu ya'lamu tasna'un kalmar tasna'un ba ta da alaka da wala tujadilu ahlul kitabi ba ta da alaka ta wajen ma'ana ballantana kuma ta wajen lafazi jama'a mun fahimci wannan ko to ana gane alwaqfu tam ne cikin sauki duk idan kaga Allah ya gama magana akan wani hukunci sannan kuma gaba sai ya shiga mene magana akan wani hukunci kuma daban kamar misalin yaya na ula'ika ala hudan min rabbihim wa ula'ika humul muflihun kaga na ana magana ne akan mummunai ko Allah ka samu cikin su gaba kuma sai Allah ya fara magana akan mene innal ladhina kafaru kaga ai ai hannu daban-daban ne waɗannan mummunai su suna dama hanya aljanna Allah ka samu cikin su waɗannan kafari kuma suna hanyar wuta Allah ya saka da alheri waqfu tam kenan duk inda kaga an gama magana akan wani hukunci sai kuma aka faru wani hukunci gaba wato wannan ya zama kaman gwari-gwari ne hanya mafi sauki da zamu iya fahimtar sa kuma galibi akan same shi ne a karken aya galibi akan same shi a karken aya Allah ka samu dace wani zai iya lalubo mana ma bayan mata kun yi kokari mana kuma eh a rinka motsawa na'am bala hal yuhlaku illa alqaumul kafirun na'am illa alqaumul fasiqun sai kuma alladhina kafaru wa saddu an sabilillah haka ne yayi insha Allah shi ma jazakumullahu khaira to baya kun gano mana wani a ko falage da nasu mulki karanta a zuciya inda kika ji an gama magana kai wani kunci zaka faru wani kunci kuma to yau sai sai ka mana na'am wanne kenan yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'amu wan naru mathwal lahum ko anan guraren akwai alaka ta wajen ma'ana saboda ana mukarana ne tsakankanin sakamakon mummunai da kuma yan aljanna da kuma sakamakon da ba yan aljanna ba insha Allah ta'ala ko da yake kuma kun san akwai auqaf din da idan ka kalle su ta wani wajahi to ga hukuncin su amma ta wani wajahi ga hukuncin su kuma wa innakum latamurruna alaihim musbihin ka karken aya ne ko wa bil laili afala taqilun kaga wa bil laili ai atsafi ne akan musbihi na wabin laili to kowanne dai idan ka kalle shi ta bangare kaza to ta ma'ana kaza to ga abin da zai baka ta ma'ana kaza kuma ga abin da zai baka kamar yadda yake alhamdulillah malamai sun fitar da su da a cikin littafin su to sai kuma alaikun sanatullah
misali kamar eh eh haka haka ne shi ma watan ma'ana idan ka ga an gama magana akan wannan hukunci sai kuma aka faru wani hukunci ko an gama kawo kissan kaza annabi kaza ko mutane kaza gaba kuma sai aka faru magana akan kissan waɗansu mutane to duk haka duk zaka samu duk yana ɗaya da gudanar da zaka gane wakafu ne wannan tam an gama magana akan hukunce-hukunce matsalolin da ya shafi aljanna sai kuma aka ɗauko hukunce-hukuncen mata mun banci wannan duk haka yana daga ciki insha Allah jazakumullahu khairan karken kisoshi karken hukunce hukunce karken labarin aljanna karken labarin wuta karken kaza kaza haka zaka ta gani kafin idza ma'anan faqad ta'allaqa to idan kuma lafazi kalmar da ka tsaya kanta tana da alaka da kalmar da ke gabanta wanta wajen ma'ana to waƙafu nan ya zama alwaƙaful kafi alwaƙaful kafi mun fahimci wannan ko kamar misalin fadin Allah madaukin sarki na'am fadin Allah madaukin sarki wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu atajalu fiha kaga ne akwai bambanci tsakanin wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ko khalife kaga wannan maganan Allah ne ko a gaba kuma sai me faru qalu atajalu fiha maganan wane ne nan shi makufu ne wanda ke kafi kalman khalifa tana da alaka da kalu a ta fiha ta wajen ma'ana ne nan akwai a ta'allukul ma'anawi lalafzi mun banci wannan ko to saboda haka waqf ne na anan kafi ba dun koyi ba saboda mene wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu atajalu fiha kaga nan maganan Allah yana magana ne Allah na magana ne akan khalifa dan adam da zai sanya a bayan kasa ko to can mala'iku sun mai tambaya ne akan wane akan wannan khalifan da zai sa a bayan kasa to kaga akwai alaka ta wajen ma'ana to wannan ya zama alwaqful ma'anawi wato suna ba mu formulas ne wanda zamu gane nau'o'in waqf din wa alaikum salam wa rahmatullah kamar misali afwan wa innakum latamurruna alaihim musbihin idan ka dauki musbihin nan wakafi ne wanda yake karken aya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsayawa ne a karken aya kaga ya zama kafi waqf kaf amma wabil layli idan ka dauke su ta wajen ma'ana ne suke da alaka shikenan ya zama kafi abin da ya sa wannan saboda an sami shi ne a karken aya wakafin da za ka yi kuma a karken aya shine ya dace da sunan mazu sallallahu alaihi wasallam kamar alhamdulillahi rabbil alamin yanzu in kai li'irabi in ka zo rabbil alamin arrahmanir rahim sai dai a ce maka arrahmanir rahim siffa ne na menene na rabbil alamin kun fahimci wannan ko to idan ka lura da kyau alhamdulillah rabbil alamin shin ma'ana ya cika ko bai cika ba ya jika to kaga rabbil alamin siffa ce ta abuwan arrahmanir rahim siffa ce ta rabbil alamin nan akwai alaka ne amma ta wajen mene ta wajen ma'ana su kaga sai wadda alaka ta wajen fassarar za a gane ta to a ta'alluqul ma'anawi kenan to nan ya zama alwaqfu alkafi kenan na'am malam kace mene kamar nan وقال الذين كفروا للذين آمنوا إيه.
لو كان خيرا ما سبقونا إليه na'am وإذ لم ya hata dubi Allah Allah saka da alheri ya shiga ya shiga sosai kuwa ya shiga Al- amin Allah saka malami da alheri jazakumullahu khair eh sosai kuwa la'allakum tatafakkarun kaga ai fi dunya wal akhirah to ga gashin da Allah saka da alheri to sai mu je gaba wa hasanun id- wa hasanun idza ta'alluqun hasal fil lafzi wal ma'na wa tammatil jumal wa hasanun waqf kuma zai zama waqf hasan ne idza ta'allaqun hasala idza ta'a- idza hasala ta'alluqun idan alaka ta tabbatu fil lafz wajen lafzi wal ma'ana da ma'ana wa tammatul jumal kuma jumla ta cika wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa bil layl idan ka lura da kyau idan ka dauki nan ma'ana bata cika ba dole sai an hada da musbihin ne ma'ana zai cika domin wannan wawun din harfu atfin ne shikenan waqf ya zama yana nan ya zama hasan kuma ya zama hasan waqf ya zama hasan mun bancin nan ko to alhamdulillah mu dai samu littafan da zamu ga mu dai gane in an samu at-ta'alluqul lafzi wal ma'anawi waqf ya zama mene hasan in an samu at-ta'alluqul ma'anawi waqf ya zama kafi in babu alaka la ma'anan wala lafzan waqf ya zama tam Allah ya saka da alheri wa hasanun idza ta'alluqun hasal fil lafzi wal ma'na wa tammatil jumal sharadi lafz sharadi jumla ta cika fa قف وابتدي إلا إذا كان الحسن في غير رأس قف عليه وصلا to alwaqfu tam idan ka tsaya ya halasta ka fara da ka fari karatu da abin da ke gaba mun fahimci wannan ko waqaful tam waqaful kafi shi ma idan ka tsaya a kansa ya halasta ka fara karatu da abin da ke gaba ka ci gaba shine malam yace mana qif ka tsaya wabtadi sai kuma ka fara da abin da ke gaba idan waqaf ya zanto ka- tam ne da kafi illa idza kana al-hasan sai dai fa amma idan ya zanto hasan ne waqaf din shi al'aukaful hassan idan ka tsaya to zai fi kyau yana da kyau ka koma baya ka ɗauko sannan sai ka ci gaba fi gairi ra'asin amma idan aka same shi a inda ke ba karken aya ba wannan istilahi ne na malaman ilmul fawasil in aka ce ra'asu aya ana nufin kalman da ke karken aya shine ra'asu aya anan kenan idan an same shi a cikin aya ne alwaqful hasan mafi kyau shine ka koma baya ka ɗauko sai ka ci gaba kun gane amma idan karken aya ne aka same an samu alwaqful hasan tsakankanin ayoyi guda biyu sai ka tsaya a karken aya to babu laifi ka fara da abin da ke gaba fawailul lil musallin ai ma na bata shiga ba kaga akwai alaka da abin da ke gaba allazina hum an salatim sahun to kaga ino nan tsaya wanda kai anan sannan ka fara abin da ke gaba kai itibarin da kai yanayin sunna ta tabbatar da mazo sallallahu alaihi wasallam kan tsaya ne a karken aya shikenan wannan yayi amma idan a cikin aya ne to sai ka komo baya sannan sai ka ɗauki- sake ɗaukaka wuce shi ne mana ce illa idza kana al-hasan fi ghairi ra'sin idan waqfa waqful hasan ya zanto ba a karken aya ne ba kif alaihi in ko karken a- in ko a cikin aya ne kif alaihi ka tsaya a kansa ma'ana kana da dama ka tsaya wasilan amma sai ka sake ɗauko baya ka sadar da kalman da ka tsaya ka ci gaba mun banci wannan shi yasa karatukan malam khalil husri za ka je wani guri ya tsaya Ah, wa innakum latamuruna alaihim musbihin sai ya tsaya sai kuma ya dauka wabil layl afala ta'qil wabil layl sai ya tsaya sai ya ce afala ta'qilun wani wani musu wani kuma tilawan nasu in sai ya ce sai ya karanta wa innakum latamuruna alaihim musbihin wabil layl sai ya tsaya nan sai kuma ya tashi mene afala ta'qilun to shi yasa gaskiya in dai muna sauraron karatun shi mu rinka kokari muna kula tuno da karatutukan da muka karanta to zaka ga in Allah da yanda yake yanda karatun yake haka yake dabbaka maka rahimahullah kai ai malin khalil husri Ana kamar nan wajen ma hake.
na'am Ilil aglalu fi ahlaki wasu rasu ne su hagu.
mm Fil halilu sun mafi nari.
yusjaruna na'am To da ya zo yushabu sai ya kare aya.
mm Sai koma yushabu fil halilu sun mafi nari.
sannan kuma sai haɗe ba Allah ya saka da alheri jazakumullahu khairan wa assalamu alaikum amma alqabihu fa ta'alluqun wujid fi al-lafz wal ma'na walakin lam yuf lam yufid amma ta'ammal kabihu za ga kafin da an sami shi zamma ka ne kabi da fata ne amma alqabihu amma shi alwaqful kabih fa wujida ta'alluqun shine nau'in tsaya wanda aka sami alaka fil lafzi ta wajen lafazi wal ma'ana da kuma ma'ana walakin sai dai ma'anan lam yufid bai amfanar ba watan wannan yana ban so ne bambance mana fa tsakanin shi da waqful hasan shi waqful hasan ba akwai ta'alluq na wajen- ta wajen lafazi da ma'ana ba amma wata mutul jumal to shi ko na wajen kabin shi ma'ana bata cika ba mun gane ko kuma sannan tsayawan da ka yi bai ba da wata fa'ida ba ma'ana ba za a gamsu ba ko wannan abin da ka tsaya ba zai iya yiwuwa ba laƙari sami allahu ƙaunar lazi na ƙalu inna allaha faƙir subhanallah a kaga kai da ka jimaji ƙila ba sai ka daga hannu kamari shi a ne sayi na umar ko yawwa ka ce koma baya koma baya koma baya ka sake da kowa sai ka ce ka ce sai ka ci gaba wala yajuzu alwaqfu fihi illa in kunta muttaran wasilhu wasla to shi alwaqfu alwaqfu alkabih ba shi halasta ka tsaya a kai amma idan dalili na yanke wani numfashi hadiyan miyau atishawa amsa maganan da babanka yayi maka ma babanka ya kira ka ko kuma mahaifiyarka ai dole ka tsaya ko makamancin wannan wato wani dalili ya sa dole ka tsaya akan alwaqful kabih to abinda za a yi sai ka sake ɗauko da sai ka sake ɗaukowa daga baya sai ka haɗe shi ne malayin ce wala ya juzu lokafu fihi shi alwakafu alkabi ba shi halarsa a tsaya kansa illa in kunta mutarran sai dai idan ka zanto kana cikin bukatuwan tsaya kana cikin bukatuwan tsayawa din to sai ka tsaya a wannan gurin amma wasilhu waslan yayin da zaka sadu da karatu sai ka sake ɗauko kalman baya sai ka haɗe shi mun banci wannan ko Allah ka sa mu dace ina jin wannan babin ya kai karke ko to na akwai baiti da walam yajib waqfun walam yahrumu siwa ma awhamal ma'na wa qarihi nawa ibn juzri ya ce ya ce mana mene shi kuma walaysa fil qur'ani min waqfin yajib wala muharramun illa ma lahu sabab kowa yayi fasaha a wannan guri walam yajib waqfun amma ka sani duk cikin anwa'ul waqf din nan da muka kawo maka su babu wani waqfu wanda yake ya wajaba in ka zo dole ka tsaya a gurin sai dai akwai amma akwai waqfus sunna shi waqfus sunna zaka san mishi alama da mimun ina ji idan muka duba cikin al-muktasar fil fi ilmi tajwid ya kawo su innama yastajibu alladhina yasma'un zaka sun sa maka mimun sakita haka mimun sakita shine alaman alwaqful lazim kenan shine waqf sunna akwai kuma mimun wacce za ga wutsiyanta haka shi kuma wannan ita kuma alamatul iklab ne alamatul qalb mun bance wannan ko na jiya ko to shuk haka ne Allah ya saka da alheri ita wacce take alamatul lokufin lazim za ga haka take ko na alamatul iklab ita ce wutsiyan ta yoyo ƙasa haka Allah ya saka da alheri alamatul waqfil lazim kaman fala ya hazunka qauluhum za ganta nan gudu na tafaddali tafaddali bismillah siwa ma auhamal ma'ana sai dai inda waƙafi zai zama dole ko makamancin wannan ko ibtida'i a inda zai zama haramun walam yajib waqfun wala wala ya harumu walam yajib waqfun babu wa babu wani waƙafi da yake wajibi wala ya harimu ya harumu babu walam ya harum shukran babu kuma wani wakafu da in kai za a ce haramun ne siwa ma au hanal ma'ana sai dai wanda ma'anansa ya rudar ya rikitar aka siffanta wata siffa ga ubangiji Allah subhanahu ta'ala wanda ke ba ba shi halasta ko kuma aka kawo wani hukunci aka aka alakanta shi da wani hukuncin da ba sa bai ba shi halasta kamar wannan wanda ya tsaya man yuti illaha wa rasulahu faqad rashada wa man ya'sihima kaga an alakanta hukunce hukunce ne guda biyu hukuncin wanda ya biya ga Allah da kuma wanda ya Allah da manzansa da wanda ya saba musu kaga wannan ko ba shi halasta wa qarihi nawa wana wa qarihi amma sai mai karatu kuma yanin ya ci wannan ma'anar to bai daidai ba mun gane to shi ma wannan shi wannan wakafin da ma'ana ya rikici ya lalace kuma sannan mai karatun sai yin yanci haka waɗansu ma sun ce sai zai kafirta a to wanda ya zo inda ma ya sabi jibin lahu inda ma su jibin lalzina ya sami una afon da kan sami allahu kawai lalzina kalu inda lahu fakir ya tsaya nan kuma ya yanci haka to me za ka ce mishi wannan eh fabuhitar lazi kafar sai kuma ya haɗe da lafazul jalala kaga kuma kuma ya kuma ya itikadin haka ai wannan shi kenan sai dai ya sace kalmar shahada to Allah shi kare mu Allah ya sa mu dace sai ya tsaya nan gurin ba haka ne kaga shi ma akwai matsala a gurin nan to Allah ya saka da alheri insha Allah za mu tsaya nan idan Allah ya kai mu gobe sai mu tashi al-maqtu da mawsul shi ma wannan wani hukunci ne wanda ke gaskiya galibi ba a cika karantar shi ba to a karke kuma ga wani ga wata ga dan wani bayani dan kadan lokacin da mutum ke karatu yayi isti'aza a'udhu billahi minash shaitanir rajim a cikin aya kun gane a cikin sura afwan to akwai inda yake kun ga zai iya yin wasu ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كفر الذين قالوا إن الله misali kaga zai iya wasu ko to akwai gudun da yake malamai suka ce bai halarsa ba karka yi mun gane misali daga cikin guraren أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة أيا كاغا أي ما تو malamai sun ce kar ayi wannan ko da ka yi karka tsaya sai ka wuce ka hada zuwa ga ma'anan da zai cika domin in ka tsaya a wuzu billahi min shaitanir rajimi ilaihi raddu ilmin sa'a ka nuna ilimin kiyama na kuma zuwa ga waye shedan kenan to Allahu alam Allahu alam Allah ya sa mu dace abinda Allah ya ba mu iko muka yi daidai Allah ya ba mu ladan da aiki da shi da kuma matsayi a cikin gidan aljanna ta fidosu wanda kuma ni kuskure Allah ya fadda ni kuskure ni kuma ba mu ikon gyara na'am malam na'am eh alhamdulillah idan kana karantar da kananan yara wanda ke ba za su iya hada aya ba saboda tsawonta babu laifi idan ka yayyanke babu laifi amma sai ka yi ƙoƙari ka nuka nuna musu idan aka tsayan kaga misali akwai wani uslubin da za ka ɗauka yaran da yake aya ce doguwa abu kan misali a ce ayatul daini ko kuma wata bu ma titul shayatinu misali ko ayan da ke magana kan sallan kasuru kaga ai ayoyi ne wanda suke tsawo yara ba za su iya haɗewa ba in ma ka karanta tun da ka fa kowa karke to za su iya su ta kallon ka to babu laifi in ka ɗauko a wattaba'u ma tatlu wattaba'u ma tatlu kana karanta suna amsa kana karanta suna karanta yayin da suka lakanci gurin ka gane sannan kuma sai ka ƙara kalma ɗaya wattaba'u ma tatlu shayatin wattaba'u kana faɗa suna karanta kana faɗa suna karantawa za kuma kai ɗaukan ala mulki sulaiman ala mulki sulaiman kana karanta musu idan suka lakanta sannan sai ka sake koma ba wata ba'u mata tuli shayatinu ala mulki suleiman a haka kana yin hakan babu kuma insha Allah amma mai hatsari shine kuma mutum sai ya ninyaci abin a cikin zuciya to shine mai hatsari tunda walai su fil qur'ani bi muqafin yajib wala muharramin illa ma lahu sabab to Allah ya saka da alheri wa alaikum salam to malam kai ne na karke insha Allah alhamdulillah shukran na'am Mm. Na'am. Sai ka tsaya da da da harkan garke. To wata ba'u ma tutule shayatinu. Mhm. Na. Mhm. to Allah saka da alheri Allah ba da lada Allah saka da alheri Allah ba da lada mun gode to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk to